الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد الباب الثامن الأدلة الاستئناسية wato wannan shine babe na takwas a cikin bababbuka na wannan littafi namu mai albarka littafin albidayatu fi ilmi usulul fiqhi na ashaykh wahid ibn abdussalam ibn bali hafizahullahu ta'ala wato wannan babe zai tattauna ne akan al'adillatu al-isti'nasiyya wato dalilai waɗanda suke ƙara ɗebe wa mutum kewa wanda idan ba a samu ɗaya daga cikin dalilai guda hudu wanda suka gabata ba ba a samu ba alkitabu ba a samu ba wani dalili a cikin asunna ba a samu wani dalili a cikin al'ijima'u ba ba a samu wani dalili ba a cikin alƙiyas to kuma akwai dalilai wanda ake ce da su al'adillatu alisti inasiya wanda su ne malam zai fara zano su ya ce wa fihi sittatu dawabiɗa a cikin wannan babe na takwas akwai abubuwa guda shida wanda za a iya kiyayowa a ciki wanda kowane ɗaya yana matsayin wato dalili guda na farko malam ya ce abbabitul awwal idza ajma'a al-khulafa'ur rashidun ala amrin wa lam yukhalifuhum ahadun min as-sahabati fa huwa hujjatun ala as-sahihi malam ya ce abin da za a iya kiyayewa na farko a cikin wannan babi na takwas idan alkhulafa'ur rashidun wato khalifofi na ma'aiki alaihi salatu wassalamu guda hudu waɗanda suke shiryayyu ko masu shiryar da bayin Allah masu kiran bayin Allah zuwa ga hanya wanda take miƙeƙiya idan suka haɗu akan wani al'amari daga cikin al'amurra na addini na musulunci idan suka haɗu akan wata mas'ala daga cikin mas'aloli na addini walam yukhalifhum ahadun min as-sahaba sannan kuma ba a samu ba ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya saba musu ba a wajen fahimta ta wannan ayar ko wajen fahimta ta wannan ijima'in da suka yi akai to fa huwa hujjatun ala sahihi to wannan ijima'in nasu ya zamanto hujja ne a bisa zance mafi inganci. Ijima'i, kamar yadda muka faɗa a baya shine ittifaƙu mujtahidil ummati ala amrin fi asirin minal usur. An gane ku? To shi kuma a nan ijima'ul khulafa'in rashidin, wato khalifofi guda hudu Abubakar da Umar da Uthman da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum su haɗu a kan wata matsala su haɗu a kan hukunci ɗaya su duka kowanne daga cikinsu wannan matsala ɗin hukuncin da ya bata haka ɗan uwan shi ya bata to yanzu wannan matsala in ba aya ba hadisi a kan wannan matsala wannan aikin nasu kaɗai da ijima'in da suka yi a kai zai iya zamantowa hujja ne a cikin addini na musulunci an gane ko na ɗaya kenan ijima'u al-khulafa arbaa يكون حجة عندما وجدنا لم يخالفهم أحد من الصحابة idan muka samu ba wani daga cikin sahabbai wanda ya fita daga cikin wannan mas'alar tasu ba wanda ya saba musu sai kuma na biyu الضابط الثاني قول الصحابي إذا لم يخالف قرينة مرجحة wato abin da za a iya kiyayewa na biyu a cikin wannan babe daga cikin al'adillatu al'istinasiyya faɗar sahabi sahabi ya ba da fatawa ba sai alkhulafa'un rashiduna ba misali abdulrahman ibn auf ko abu huraira ko abdullahi dan mas'ud ko abdullahi dan abbas ko al-mughira ibn shu'ba ko az-zubair ibn al-awwam ɗaya daga cikin sahabbai dai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ba da fatawa sannan kuma wannan fatawar tashi idza lam yukhalaf idan ba a saba mata ba wani daga cikin sahabbai ya yi magana akan mas'ala kaza amma ba a samu ba a cikin sahabbai wanda ya ce magana tashi wannan ba daidai ba ce ya zamanto dukkan sahabbai ga baki ɗaya ka bibi littattafan da suke kula da maganganu na sahabbai irin al-musannaf na ibnu abi shayba da musannaf na abdurrazzaq as-sanani da sauran littattafan da suke kula da wato athar na sahabbai ka bibiya amma ba ga wata fatawa ba wanda ta saba wannan sahabi din an gane ko to wannan qarinatun murajjihatun alama ce wanda take sawa ka kakarin jayar da ɓangaren fatawar wannan sahabi akan wata fatawa an gane ku wato ƙaunin sahabi ya kunu hujjatan idan lam najid man khalafahu min sahaba an gane ku idan sahabi ya ba da fatawa akan wata mas'ala kuma wannan mas'alar babu ita a cikin alkur'ani babu ita a sunna ta manzon Allah kuma mu gaba wani daga cikin sahabbai wanda ya saba mai akan wannan fasawa da ya bada to za mu ɗauke ta a matsayin hujja ce ko da ba wai abubakar ba ne faɗa ko da ba usman ba ne ko da ba umar ba ne ko da ba aliyu ba ne sai kuma abbabitu thalith amalu ahlil madina fi asri tabi'in idza lam yukhalif alkitaba aw sunna fa huwa qarinatun murajjihatun Malam ya ce abin da za a iya kiyayewa na uku a cikin wannan babi aiki na malaman Madina a zamanin tabi'ai. Idan aka ga ɗaya daga cikin malamai na Madina ya aikata wani abu daga cikin tabi'ai, to shi ma wannan aikin nashi yana zamantowa hujja ce a cikin addini na musulunci. Idan wannan aikin nashi bai saba wa Alƙur'ani ba, bai saba wa sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ba. Fa huwa qarinatun murajjihatun wato wannan aiki nashi alama ce wanda take sawa a rinjayar da ɓangaren wannan aikin nashi akan fatawar wani daga cikin wanda suke na ƙasa da shi an gane idan aka ce amalu ahlil madina aikin malaman madina wanda wannan yana daga cikin dalilai wanda al'imawa malik ya gina, ya gina mazhabar shi akai dalilai guda ashirin aikin malaman madina za a ga cewa wa hadha huwa al-ma'mulu bihi indana wato shine abin da muka samu malaman mu a Madina suna aikatawa tabi'ai kenan irin su Sa'id ibn al-Musayyab irin su Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Shihab ibn Zuhri da sauransu suna da yawa wanda al-Imam Malik za ga ya ce na riske mutum sama da 70 daga cikin malaman Madina suna aikata kaza wanda kuma kowanne daga cikin su bijimi ne babba ne an gane to shi ma faɗar aiki na mutanen Madina a zamanin tabi'ai idan ka ji an ce Sa'id ibn al-Musayyib ya aikata kaza ya fito lokaci kaza yayi kaza ko kuma Urwa ibn Zubair ko shi Muhammad ibn Muslim ko Salim Maula Abdullahi da makamantan suna nan da yawa idan ka leka cikin littattafai na sunna za ga sunayensu da yawa to idan wannan aikin nasu bai saba wa alkur'ani ba kuma bai saba wa sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ba to wannan shi ma alama ce wanda take sawa ka rinjayar da aikinsu akan wata fatawa wanda take ta na ƙasa da su ce an gane الضابط الرابع على الفقيه أن يستصحب الأصل في الأحكام حتى يثبت ناقل صحيح an gane abin da za a iya kiyayewa na hudu a cikin wannan babi ya zama wajibi akan malamin fiƙihu akan faƙihi an yastashib asla wato yayi amfani yayi amfani da asli na mas'ala yayi amfani da asli na mas'alar da yake tattauna a kanta fil ahkami a cikin hukumce hukumci duk wani hukumce-hukumce akwai ƙa'idar da ake ce da ita istishabul asal wato yin amfani da asalin aiki abu ko a ce albara'atul asaliya albara'atul asaliya shine al'asulu fil ashiya'i al'ibaha to yanzu duk wani abu wanda yake na ci ko na sha asali shine ya halitta mu ci ya halitta mu sha in ka ji an ce kaza haramu ne to sai dai inda dalili shine istishabul asal al aslu fil ashiya'i al ibaha al aslu fil abda'i at tahrim al aslu fil miyahi fil miyahi at tahara to wadannan istishabul asal asali a kaza shine kaza yanzu misali irin giya bara'atul asaliya ce ita wannan asali da ana shanta to amma ba za ka ce ba a da halali ce a shanta asali wannan fil asali da ana shan giya ana shan giya kafin a saukar da ayoyin da suka haramta ta kamar yadda aje muka yi bayani akai to wannan shine ake ce da ita albara'atul asaliya wa ma min dal bara'atil asaliya qad ukhidat fa laysat ash-shar'iyya aw kama qala wato kamar yadda al-imamu shankidi ya faɗa cikin littafin samaraki to ya zamanto wajibi akan malamin fiƙihu ya yi amfani da wannan asali a cikin tabbatar da hukumce-hukumce har sai ya tabbata cewa hatta ya tsubuta na ɗilin sahihun har sai abin da ya cire wannan abin daga asali wanda yake kuma ingatacce ne wannan abin da ya cire wannan abin daga asalin shi ya maida shi ya ba shi wani hukumci har sai ya tabbata a wajen shi an gane? idan aka ce wannan ruwa haramu ne ka sha shi to sai ka tambaya menene dalili asali shine me ruwan nan ya halitta in sha shi al'asulu fil miyahi a tsahara ko kuma aka ce ma wannan ruwan najasa gare shi to sai ka tambaya me ya fada a cikin shi hal yasa ka ce najasa gare shi ba za a sha ba aka ce tabarman nan ba ta sallah to asali a tabarma shine me za ka hau ka yi sallah a kanta to sai ka ce menene dalilin da ya sa ka ce ba ta sallah wannan tabarma zai ce kaza kaza ya zuba a kanta kenan za a gani in wannan kaza din ya cire ta daga sunanta na asali ya ba ta wani suna shi kenan in kuma bai cire ta ba falla alhamdu za ka yi sallar ka a kanta shine istishabul asal an gane الضابط الخامس المعروف عرفا كالمشروط شرطا ما لم يخالف نصا abin da za a iya kiyayewa na biyar a cikin wannan babi shine al-ma'ruf urfan abin da yake sananne a al'ada a al'ada ta mu ta yau da gobe to kalma shuruɗi sharɗan tamkar abin da yake abin sharɗantawa ne tamkar abin da aka sharɗanta shi ne matuƙar bai saba wa nassi ba an gane wannan kuma shine ake cewa al'ada muhakkama wato al'ada ta mutane ana tana zamantowa ita ma abar hukunta a ce ana yin aiki da ita matukar bata saba wa nassi na alkur'ani ba ko nassi na sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ba anan idan aka ce al-ma'ruf urfan a ya sha bambam da wata al'adar ta sha bambam da al'adar waɗansu za a ga cewa idan ka je ka wani guri yana daga cikin kaza da kaza da kaza yin biyayya ga iyaye a wani gurin kuma za a ga baya daga ciki misali yanzu da Allah ta'ala ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da mata da kyautatawa to za a ga cewa wani gurin yana daga cikin mutum ya kyautata wa iyalinsa ya ɗako mata yar boyi boyi wanda za ta raka mata wanke wanke ta dafa mata abinci ta mata wanki wani gurin kuma za a ga wannan kin baya daga cikin ma abin da ya shafi biyayyar aure asali ma ƙauyanci ne asali ma yana sawa mace tare da mutum tare da mijinta to yanzu wannan al'adar wancan gurin ba za ka ce ba dole ka kata nan da in ka kata nan ka ce za ka yi aiki da ita zai za ka sa matar ka tare na ka amma a can kuma da ke ana yi dama haka ne ake yi wannan baya janyo ware ne za ka iya yin shi ko kuma ya zamanto wa ashiruhunna bil ma'ruf a garin da kake kai yana daga cikin mace ta biyayyar mace ga mijinta ta raka wankewa kayan tsohuwar shi a wani gurin za a ga cewa mace yana daga cikin biyayyar da take wa mijinta kayan tsohuwar shi ma in ta hudda tsohuwar he ta bada a kawa matar ta danta ta mishi wanki to a wani guri kuma za a ga cewa me ba haka bane to wannan shine al-ma'ruf urfan abin da yake a sana ga al'ada biyayya ne to za ka ajiye shi ana a al'adar ku biyayya ne wannan aka yi amma inda a al'adar su ba biyayya ba ne aka yi wannan ba za ka ce ba dole he sun ka ce a mu mun hiku kirki ai al'ada tana shan bambu daga wani guri zuwa ga wani guri zai iya wani abu idan ka yi wa wani zai sa ya rena ka a wani gurin kuma za ga wannan shine kamalan to sai kuma na ƙarshe ko الضابط السادس يشرع العمل بالمصالح المرسلة ما لم تخالف نصا wato abin da za a iya kiyayowa na shida a cikin wannan babi na takwas malam ya ce an shar'anta yin aiki da maslahohi waɗanda suke sakakku idan aka ce almasalihul mursala ita ce maslaha wanda shari'a ta musulunci bata ce wannan abin a yi shi ba kuma bata ce a bari ba ita ce almaslahatul mursala ana ce da su almasalihul mursala jam'in su ne to an shar'anta yin aiki da waɗannan almasalihul mursala din matukar ba su saba wa nasi ba wannan insha Allah ta'ala a karatunmu na gobe za mu dan kawo misalin su ko guda biyu ko guda uku li yattadih al maqal abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك